والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina godiya ga Allah subhanahu ta'ala wanda cikin ikonsa da huwa ce wasu rayuwar mutum kuma iso wannan rana ta Laraba da muke haduwa wannan majalisi na Masjidu Ali bin Abi Talib da ke nan garin wambaye cikin garin azarar jihar bauchi ci gaba da darasin da muke a wannan littafi na al'abudabul mafrat da imam al-muhaddithin abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullah muna roƙon allah ta'ala ya mana muwafaka za mu tashi wani babi da ya kira shi babun almajarwa dama bayan mun ji bayani hadithin da ya tuke darasinmu na baya ya yi magana a kayan ƙausu kuza da kuma almajarwa ko? حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين وغيره عن أبي الطفيل سأل ابن الكوام عليا عن المجرة قال هو شرج السماء ومنها فتحت السماء بماء مهدان wannan sinadin hadithin ya kai zuwa ga abu tufail yake labarta cewa ibn al-kawwa shine ya tambayi ali ibn abi talib dangane da al-majarra qala sai ali ya ce sharajus sama kamar maƙwaƙwagar ruwa ne na sama wa minha futihatis sama'u bima'in munhamir ta wannan wani bugire ne a sama daga almajarwa aka bude sama bima'in munhamir da kuma ruwa wanda yake mai kwarara wanda Allah ta'ala ya aiko tufa na ko aka halakar da mutanen duniya baki ɗaya a lokacin waɗanda suke tare da annabi Nuhu alaihi salam su ne waɗanda suka tsira don haka ita almajarwa shine bigiran da saman take budewa in shiqaqus sama wasu malamai sun ce ta nan ne yake faruwa ko da ranar alkiyama to ta nan ne aka zubo da ruwa sannan mun ji a baya ita kuma kausa kuza bakan gizo ana jingina ta ne zuwa ga kuza suna ne na wani dutse zamanin jahiliya suna ganin hasken rana ta wajen wani dutse ne a musdalifa wasu kuma ma sun ce kuza ismu shaitanin ne to ala ayi halin ko menene ma ana dai jinginawa zuwa ga kuza su ce kausu kuza kuma wannan bakan gizon ake nufi shi kuma aya bayan mun ji wato amanatun ne lin nasu min al-gharaqi ko wato shi kuma wannan kausu kuza asali bakan gizo ya faru ne a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya nuna ma annabi Nuhu alaihi salam ishara wato ya bayyana ne a nuna annabi Nuhu ishara na amintuwa daga wannan ruwan da yake zuwa mamako wanda yake halakar da jama'a to shine shi kuma ya zama ishara to wannan duka fassara ce ko da ta baya ɗan fassara ce wanda abdullahi ɗan abbas ya yi wannan kuma da ke gaba garin bayani ne wanda ali ibn abi talibin allah ya ƙara masa yarda ya yi ala'ayin halin wannan bai wani abu ne wanda ba za su san shi ba dole sai ta mishkatun nubuwa domin abu ne wanda ba su ne za su faɗa da raɗin kansu ba amma tun da ba su rafa'a shi zuwa ga annabi ba ba za a ce hadithi ne wanda yake marfu'i ba Allah ta'ala ya samu dace wato shi ibn al-kawwa shi ne abdullahi ibn abi aufa قال المصنف رحمه الله حدثنا عارم قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس القوس أمان لأهل الأرض من الغرق والمجرة باب السماء الذي تنشق منه وتعرب يباس الأبار أسوه إمام البخاري شكمنا شو أبو عوانا يلا برتامس دق أبي بشر شكما دق سعيد بن جبير سعيد بن جبير babban malami ne a cikin tabi'ai ya rayu a biladun iraq sa'id ibn jubair yana shine in fact malami na ƙarshe daga malaman da hajjaj ibn yusuf al-thaqafi ya kashe kashe shi hajjaj da kansa ya sare wuyansa fadarsa to amma kuma addu'ar da shi sa'id ibn jubair yayi ba a fusatattuka ba sai ta kama shi hajjaji wanda shi ma shi ne ƙarshensa shi kuma ya mummunar mutuwa ya kashe bayan Allah da yawa to almajirin abdullahi ibn abbas ne ya jiyo daga gare shi ya ce abdullahi dan abbas ya ce alƙausu amanin li ahli al-ardi min al-gharq ai mun ji kutankucin sa a baya ko dama wannan asalinta wato wasiƙa ce kamar yadda ibnu kathir kawo cikin albidaya wa nihaya wasiƙa ce wadda hirakla ya rubuto ma khalifa amirul mu'minin a muawiya ibn abi sufyan yana masa tambaya akan wasu abubuwa guda uku don ya gwada ya ce wannan al'umman annabi da gaske al'umman annabi ne in al'umman annabi ne za su ba shi labari akan waɗannan ababai ba lalle ne zama hirakala wanda annabi ya aika wasiƙa domin shi wancan kan ai cikin hadithin abu sufiyan an nuna cewa shi ya yi ƙoƙarin musulunta mako saboda ƙayar gamsuwa wanda bukhari ya kawo farkon littafinsa cikin kitabul iman to dama shi wannan suna na hirakala title ne na wadu wanda ya zamanto azimin rum ana ce da shi hirakla eh kamar wanda ya zamanto azimu farisa shi kuma ana ce da shi wato wato kisra ko eh jami'in su akan ce akasira amma asali kalma ce abin nan farisiya to abdullahi dan abbasin sai ba da ansa ya ce alqaus wato yana nufin shi wannan qausu fusah amanun li ahli al-ardi min al-gharq amintarwa ne ga mutan kasa daga nutsu wato asali kamar yadda yazo ibnu atiya ya kawo cikin tafsirinsa haka ne ibnu kafir ma ya kawo wato wan shaqqati as-samaa'u fa hiya yawma idhin wahiya kashin wannan aya an ambaci cewa a asali ita almajarwatu daga nan ne inda sama za ta tsage kamar yadda na abdullahi dan abbasin ya ce amanun da ahalin ardi min al-gharaki ita kausu kuza aminci ne da Allah ta'ala ya nuna wa mutanen da ke ban ƙasa alama da aka nuna wa annabi nuhu alaihi salam da wannan ruwa yake ta zuba wa fatahna as-samaa'a bima'in munhamir wa fatahna abwabas samaa'i ka bima'in munhamir to kaga ruwan sama da na ƙasa ai shine faltaqal ma'u ala amrin qad qudir ko sai sai sai sai ruwan sama da ƙasa duka ya hadu ya harbutse duniyar gaba daya to lokacin da Allah ta'ala zai nuna wa annabi nuhu da waɗanda ke tare da shi cewa sufa sun aminta yanzu za a tsagaita to shine sai Allah ya fada musu bakan gizo shine shi kuma bahaushe yake cewa bakan gizo zuke ruwa yake wayan an ga bakan gizo alama ne na cewa to ruwa ba zai sauka ba kuma bisa jarrabawar ubangiji a tajirba yawanci in kaga bakan gidan sai ga kuma hadirin ya ya dauke ko to hukunci ne kawai na ubangiji ba wani bakan gizo da yake zuke da to don haka an sanya shi alama ne na aminci ga mutanen ƙasa cewa yanzu ko ruwa zai tsagaita su ba za a halaka su ba aka nuna wa annabi nuhu alaihi salam wal majarwa ita kuma al majarwa inda ake na ambata majarra shi ne galaxy ko inda ake samun cacirundo na taurari wani lokaci idan ya haɗu a sama sai ka yana ba da kala irin ta ta bakan gizo ko da astronomers masu kan ce da shi rainbow galaxy haka suke kiransa to wal majarratu babu sama'i allazi tanshaqqu minhu ƙofar sama ne wanda daga nan ne saman take tsagewa ma'ana a wata waya a bayanin ibn abbasin a nan daga nan ne inda take budewa ruwa ya sauko kamar yadda ibn atiyya na ambata ya kawo shi kuma cikin tafsirinsa wato wata wayar daga nan abbas ranar alkiyama ma daga nan ne wannan gurbin sama za ta tsage kamar da Allah ce wa shaqqatis sama'u wa hiya yawma idhin wahiya to in shiqaq da yake faruwa daga nan ne wannan gurbin yake faruwa wallahu ta'ala a'lam wannan hadisi dai sahihul isnad isnadi ne wanda yake a ingantacce na'am قال المصنف رحمه الله باب من كره أن يقال اللهم اجعلني في مستقر رحمتك kun san yana da wani salo da yake kulla babi to nan ya ambaci cewa babin wanda ya karhanta a ce wato yaki ya ji an ce Allahumma ji'alni fi mustaqarri rahmatik a matsayin addu'a adatan larabawa idan suna neman aljanna sukan faɗa da wannan siga Allahumma ja'alni fi mustaqarri rahmatik Allah ka sanya ni a matabbatar rahmarka anan wajen wai suna nufin aljanna to za mu ga ya gina wannan babi da hadisin da zai kawo dalili na da cewa akwai daga cikin makabata waɗanda suka ki su ji mutum ya faɗi haka in yana nufin aljannan ne to ba ita ba ce حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثني أبو الحارث الكرماني قال سمعت رجلا قال لأبي رجاء أقرأ عليك السلام وأسأل الله أن يجمع بيني وبينك في مستقر رحمتك قال وهل يستطيع أحد ذلك قال فما ما استقر رحمته قال الجنة قال لم تصب قال فما مستقر رحمته قال قلت رب العالمين Musa ibn Isma'il ya labarta musu shi kuma yana cewa Abul Harith al-Karmani shine ya ba su labari ya ba shi labari shi kuma ya ji wani mutum ne ya ce ma abu raja wato a matsayin gaisuwa ke ya ce masa abu raja wato shi ne imran ibn malhan al-utaridi thika ne daga cikin magabata ya ce masa akrabu alaikas salam ina gaishe ka wa as'alullah an ya jama'a baini wa bainaka fi mustaqarri rahmatihi kuma ina roƙon Allah ta'ala ya hada tsakanina da kai a matabbatar rahamarsa me yake nufi da matabbatar rahama shine sai shi Abu Raja yace masa wa hal yastadi wa ahadun zalik shin wani zai ko iya haka din ya samu kansa a matabbatar rahamar ubangiji qala sai ne kalamin ya ce masa fama mustaƙarwa rahmatihi to menene matabbatar rahaman ubangiji ƙala shi sai ba da ansa ya ce aljanna wato shi a matsayinsa yana nufin aljanna ƙala sai ya ce lamtusib ai ba ta samu wato ƙala sai ya ce fama mustaƙar wa rahmatihi to menene matabbatar rahamar ubangiji ƙala ƙultu sai shi mai ruwaya ya ce sai na ce masa rabbul alami ubangijin talibai wato abin da ake nufi a nan wajen in an ce mustaƙarwar rahmatin lahi malamai suka ce sifa ce daga siffofin Allah matabbatar rahamar ubangiji domin arwahma arwahmatu sifatun min sifatin lahi haka ne tunda siffa ce daga cikin siffofin Allah in an ce matabbatar wannan siffar Ubangijin ina kenan zatin Allah a nan ne wannan siffar tasa ta tabbata ko ba haka ba ne to akwai ai baya ma halatta mutum ya faɗa haka ya ce Allah ya tabbatar da mu cikin zatinsa to shi saka aka ce imamu bukari ya kulla babin ya ce man kariha an yi ƙala wanda ya karhanta a ce Allahumma ji'alni fi mustaqarrir rahmatik in an ambaci mustaqarrar rahmatillahi ana nufin aljanna ce to ba dace ba domin ita ba matabbatar rahamar ubangiji bane matabbatar rahamar ubangiji shine zatin Allah dan siffa ce daga siffar Allah amma ita alama ce ta rahamar Allah mun gane ko alama ce ta rahamar Allah ma'ana rahamar Allah ta yi aiki wajen samar da aljanna shine dangane da wannan Shekul Albani rahimahullah yake ambatawa a cikin Sahihul Adabil Mufrad mala yace innal jannata la yumkinu an takuna mustaqarran li rahmatihi ta'ala a ce mustaqarru rahmatillahi ana nufin aljanna ne to aljanna bai bai yiwuwa a ce ita matabbata ce ta rahamar ubangiji li'annaha ai ar-rahmatu domin ita rahama sifatun min sifatihi jalla wa ala siffa ce daga siffar Allah bi khilafil janna sabani ita aljanna aljanna ba siffa ce daga cikin siffofin Allah ba alama ce da take nuna rahamar Allah amma rahamar Allah siffa ce tasa siffarsa kuma tabbatacce take da zatinsa wal jannatu khalqun min khalqillahi ta'ala aljanna kuma halitta ce daga halittun Allah وإن كان استقرار المؤمنين فيها إنما هو برحمته تعالى كودا كتبتوا المؤمنين ذاسي cikin aljanna alama ce ta rahmar Allah kama kala fi kauni ta'ala wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun wadanda fuskar su ta haske ran alkiyama to suna cikin rahmar ubangiji suna tabbace kenan nan ana nufin rahmar ubangiji aljanna amma siffa ce daga siffofin Allah a'a ana nuna kenan ita aljanna alama ce daga cikin wato abin nan alama ce daga cikin rahamar ubangiji da ta yi aiki amma siffa ta ubangiji ita ce rahama ne ita kuma tabbatar da zatin Allah yani aljanna kenan to don haka baya yiwa mutum ya ambaci haka makaruhi ne kamar yadda bukhari ya kafa dalili da wannan ba za a faɗi haka ba e baya dacewa ga mutum ya faɗi haka ya ce Allahumma ja'alni fi mustaqarri rahmatika ko da yana nufin aljanna ne domin mustaqarru rahmatillahi wato zatin lahi zatin Allah mun gane wannan bayanin ko Allah ya samu dace wato amfanin irin wannan ibara duk da cewa larabawa ne dadin suke faɗa kai wa lallai ne yanzu kai ka faɗi hakan ba to karka ci karo da shi a wani go a matsayin addu'a ka ce za ka yi amfani da shi yanzu ka san matsayinsa ko? babun lata sulbul dahara wannan babi kuma zai magana kan kada ku zagi zamani daki ana cikin zamani ko? ce wannan zamani a tsine masa cika muna cikin wani irin tsinannen zamani bai halatta ba bai halatta ka zagi zamani ba ya ce haddathana isma'il qala haddathani malikun an abi zinad an al-a'raj an abi hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama qala la yaqulanna ahadukum ya khaybata ad-dahr fa inna allaha huwa ad-dahr hadithin sahih al-isnad imamu muslim ya rawaito cikin hadisinsa cikin sahihinsa haka nan shi kansa bukhari cikin sahihinsa ya kawo kwatankwacin irin wannan ruwaya amma ba wannan lafazin kai tsaye ba can ana daharu biyadin lailu wan nahar wanda bukhari ya kawo a cikin sahihinsa to wannan din ma dai ingantaccen isnadi ne hadisin ya tafi zuwa ga a'raj ya jiyo daga abu hurairata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqulanna ahadukum kada dayan ku ya ce ya khaybata dahar domin menene alkhayba hasara akan ga mutum daga isamu zuwa ga muradinsa akan ce wa qad khaba man iftara kamar yadda yazo annabi Musa yake wa'azi ga mutane ko وقد خاب من افترى to kaga al-khayba al-hirman kenan haramta wa mutum isa zuwa ga shi yasa ake fassara shi al-khayba akan fassara shi da al-khasaratu duk ana fassara shi da haka ko al-hirman don haka mutum kada ya ce ya khaybata dahr domin idan mutum ya faɗa haka wato yayi addu'a ne akan zamani du'a'un ne li'annahu du'a'un alaihi bil hirman zamanin ne aka masa addu'a ya hasarar zamani wannan hasararran zamani misali wannan hasararran zamani wannan lalataccen zamani ko a ce wannan tsinannan zamani ko Allah wadaran wannan zamani duk wannan baya halatta ba kar mutum ya zagi zamani kada ya tsine masa kada ya zage shi me ya saka annabi ya ce fa inna allaha huwa ad-dahr domin Allah ta'ala shine zamani kenan wannan yana nuna cewa ad-dahr min asma'illah a'a ai abinda annabi yake nufi wallahu ta'ala a'lam kamar da muhaqqiqun suka nuna wato shine mudabbirul umur kamar wacce riwaya ta Imam al-Bukhari da take nuna ana dahar biyadi al-layl wan nahar wato tadbirul umur tadbirud dahr biyadi Allah ta'ala abubuwan da suke gudana a zamanin hannun Allah yake in abu mai dadi ne in mummuna ne yazo shi Allah ne ya kaddara shi kuma shi yake gudanar da abun a haka ba shi zamani ba shi da wani iko na kansa mun gane ko kada ka jingina abu zuwa ga sababi a'a ka jingina shi zuwa ga musabbib kar ka jingina abu zuwa ga as-sabab jingina shi zuwa ga al-musabbib al-musabbib shine Allah ai kamar hadisin da ya inganta ne muttafaqun alayhi annabi sallallahu alaihi wasallam da aka musu mamako ruwa ala ithir sama bil hudaybiyya hudaybiyya kai mamako ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce atadruna ma za qala rabbukum kun san mai ubangijin koko ya faɗa yau da daddar wayewar garin nan suka ce Allah wa rasulu a'lam sai ce Allah ta'ala ce asbaha min ibadi bi mu'minun wa kafirun cikin bayina akwai wanda suka waye gari suna imani da ni wasu suna kafirce mu man qala mutirna bi nau'i kaza wa kaza fa huwa kafirun bi mu'minun bil kawkab duk wanda ya ce tauraruwa kaza da kaza ita ce taro mana ruwa to ya waye gari ya kafarce ma'alla kuma ya yi imani da tauraruwa ke ya ta'allaka ruwa ga tauraruwa wa man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmati fa huwa mu'minun bi kafirun bil kawkab duk wanda ya ce an mana ruwa ne da falalar Allah da rahamarsa to wannan ya waye gari yana mai rahama da ni ba mana yana mai imani da ni ya kafarce ma imani da taurari to kaga nan hadisin yana nuna mana jingina abu zuwa ga sababi laifi ne sai dai ka jingina abu zuwa ga musabbi shi yasa ba a so ka ce walau la kaza la kana kaza shi yasa ka ce fa inna law taftahu abwabu shaytan law inda ba dan kaza ba da kaza ya faru ولولا البطة لسرقنا اللصوص مثلا ولولا كلب فلان لسرقنا اللصوص بعدن karan suwana ba da an mana sata karan ne ya ta haushe ya ta haushe kenan yanzu ka manta da Allah kare nawa ne wani karan ma idan Allah ya nufin ai sata sai ya yi haka ya daya ka ya gan ku sai zai kwantar da kansa ko ba haka bane ya shiru abinsa ya rabu da ya fita kasafinsu to don haka jingina abin zuwa ga musabbib shine Allah ba dan Allah ta'ala ya kare ba da kaza ya faru yawwa jingina abu zuwa ga Allah to don haka zamani idan ya zo da tsanani kamar yanzu yadda ake ciki ko zamani ya zo da wani irin yanayi wanda mutane ba sa tunanin cewa hakan za ta faru gashi kuma kaman wasa ta faru eh gashi kaman wasa abin yana faruwa kuma ci gaba yake dade haka taba tunanin cewa haka za ta rika faruwa yadda take faruwa a yanzu gashi kuma abin sai faruwa yake kuma yana da ƙara faruwa kuma ba yadda aka iya zamani ne yazo da shi Allah ne ya kaddara hakan zai faru duk da cewa abubuwan suna da sababi wataƙila zaluncin shugabanni ne wataƙila laifuffukan bayi ne wataƙila sakaci ne na waɗanda aka ba su amana shi ne zamanto sababi amma alal haƙiƙa wa ya ƙaddara hakan ya faru Allah subhanahu wa ta'ala wani bulukun bi sharwal khair fitna mai marar daɗi da mai daɗi Allah ne mai ƙaddara shi to don haka idan abu ya zo shi da yanayi marar daɗi karka zagi zamani a dalilin haka zamani ba shi da iko ba shi ya kawo ba shi wannan irin tsinannen zamani da ake cikinsa wannan shegin zamani da ake ciki duk wannan kuskure domin idan kai haka ka zagi zamanin da ba shi da tasiri yana gudana ne a wani abin nan a wani annabi ya je zai yi yaƙi Allah ya umarce shi akan ya gama yaƙin nan ya a cikin wannan rana ya dage yana yi kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai rana take kokarin faduwa ya daga kai sai kalle ta ce an yi tuha shams innaki ma'amuratun wa ana ma'amuru ya ke rana ke ba umarni ake muke ni ma Allah ne mun umarni wanda ya miki umarnin nan kuma an mun umarni na yi da abu a yau ke kuma kina neman faduwa sai roƙi ubangiji sai Allah ya umarni ya ce rana dakata rana sai ta tsaya iya awoyin da ya dade yi a gaba sai da ya kammala yakin ya ci abokan gaba ya samu nasara akan su tukunna sai ta tsaya tukunna sai ta ci gaba tafiyar ta ta tafada annabi ya bada labarin sallallahu alaihi wasallam masduq kenan ashe duk abin da yake gudana yana tafiya da me da umarnin Allah ne da kaddarawan ubangiji da hukuntawarsa ya riga ya tsara abubuwa kaza'un kauni abubuwan da duka zai kasance yau da gobe dama Allah ya riga ya rubuta shi kuma ya sanya alƙalami ya rubuta ya tsara shi to don haka ashe abu idan ya zo shi yanzu misali kamar rana sai ta zo ta da tsananin zafi sai ka zage ta shi rana tana da tasiri dan kanta zafin da ta yi umarni aka mata innaha ma'mura umarni aka mata yanzu da aka mata umarni ta sake zafinta sai ta sake radiation ɗinta mutane suka galabaita sai mutum ya zage ta akan wannan zafin da ta sake yanzu wa ya zaga ita ya zaga ko wanda ya mata umarni kamar ɗan aike ne ya kamo hanya ka gagawa ne ya ce masa je ka ka ɗaiɓo ruwa a randancin sai je shi da kofi sai aka sai bude kai ya zaka ɗebi ba ce da aikonuwa ne sai ya zage shi ba wancan ne ya zaga ba shi yaron da aka aika ya zaga don Allah wancan da yake gani zai ce ba shi aka zaga ba tunda an ce wane da ya turo ni diba sai aka zage shi aka kore shi ai da wancan ake shi yasa wanda ya karanta in ka kai ka karanta hadisi sai wani ya karyata hadisi kai ya karyata kai in dararo ne kawai faɗa kai abin da aka faɗa ka na kalto kai maka faɗa yadda magabata suka inganta shi kai maka faɗa da haka idan aka faɗa wani sai karyata ba kai da ba da kai yake ba daga tushen hadisin yake to haka ake so abin da wannan yake nuna mana ke kar ka zagi zamani duk yadda abu ya zo da zamani Allah ne ya yi umarni hakan ya faru Allah ne ya kaddara ya hukunta hakan ya faru don haka kar ka zagi zamani don ba shi da tasirin kansa in kuma ka ce zamani yake da tasiri to kenan sai a koma zuwa ga wancan hadisi na hudaybiya kafirun bi mu'minun bil kawkab amma in ka jingina tasirin gudanar al'amura zuwa ga Allah to mu'minun bi kafirun bil kawkab don haka jingina abu ila musabbibiha wa huwa Allah subhanahu wata'ala abinda zaka yi nemi saukin Allah dangane da al'amari idan ya zo nan da aka ce fa inna Allah huwa dahr kenan yana da fassara fas bangare na farko za ka iya cewa Allah subhanahu wata'ala shi ne mudabbirin umur shi ne mai gudanar da al'amura na biyu zai iya zuwa da haƙƙo mudafin wato kenan sai a ce inna Allah sahibu dahar da aka ce inna Allah huwa dahar to kenan an shafe mudafin ɗin sai aka bar mudafin ilaihi wato sahibu ad-dahar kaga mudafun wa mudafun ilayhi kenan to sai zama to Allah shine mamallaki shine ma'abucin zamani mai gudanar da shi to shine ma'anar da take nufi na uku kuma a iya cewa inna Allah muqallibud dahr wato Allah ta'ala shine yake jujjuya yanayi na zamani ko ya zo da dadi ko ya zo da akasi amma ba za ka jingina ad-dahr nan da aka ambata ka ce ismun ne min asma'illahi ta'ala ba wannan ruwayar da ta zo ta Abu Hurairah ta har ilau wanda Imam al-Bukhari da Muslim da Abu Dawuda sun ruwaito ta hanyoyi daban-daban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa qala Allahu azza wa jalla Allah madaukaki ne da kansa yace yasubbu banu adama ad-dahra dan adam yakan zagi zamani wa ana ad-dahru biyadi al-layl wan nahar kuma ni ne zamani domin a hannuna dare da rana yake ashe jijjuya wasu a kawo dare a kawo rana daɗi ya zo tsanani ya zo sauƙi ya zo ƙunci ya zo jijjuyawa da al'amura yake tafiya a hannun Allah yake kaga da yace biyadi al-layl wan nahar kenan shine mudabbirul umur shine muqallibul layla wan nahar muqallibul ashya Allah ya sa mu dace قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن ابي بكر بن يحيى الانصاري عن ابي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول احدكم يا خيبه الدهر قال الله عز وجل وجل أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما ولا يقولن للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ambatawa kamar wannan hadisi yazo ta wajen Abubakar ibn Yahya al-Ansari shi kuma daga babansa shi kuma daga Abu Hurairah daga annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yaqul ahadukum ya khaybatar dahr kada da yanku yace ya hasara zamani wato zagi kenan kamar du'a'un ne ala dahr bil hirman ko bil khusran to kada mutun yayi haka qala allah azza wa jalla annabi sai hakaito allah yace allah madaukaki yace ana dahr ni ne zamani ursilul layla wan nahar ni nake sakewa dare da rana fa'iza shi ito in kuma na so ƙabattu kuma sai na kame su ra'aytum qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi diya qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi laylin taskununa fihi in ya ga dama sai ya rike abinsa abun ya ta tafiya a haka nan ne nan ne nan ne dare yake gane to don haka Allah ta'ala ya ce shi yake sakewa dare da wuni in ya so zai iya damke su don haka shi yake gudanar da al'amura karka zagi zamani juyawar dare da rana shine zamani ko ba haka ba gudanar rana in rana ba ta tafiya zaka gane zamani kawai ta tsaya static waje guda a daskare in ta dalle ko kamar hantsin nan kawai sai ta tsaya haka ba gaba ba baya ka je ka kai aikin kwadagon ka yi aikin kwadagon har ka gaji ita kuma tana nan a hantsi ya kake gani ka gaji ka zo ka kwanta ka yi bacci ka sake tashi kuma tana nan a hantsi a to ya zake ka gane da rai da rana ai da tafiyar rana ake ganewa dare da tafiyar rana ake ganewa rana wuni kuma da wuni da dare ake ganewa kwanaki da kwanaki ake gane lissafi tun daga mako har zuwa wata har zuwa shekara haka nan kuma sai abu ta tafiya to loka ashe Allah subhanahu wataala shi yake aikowa daren yake aikowa rana da kuma abin da suke dauke da shi na yanayi in ya so sai ya damke su wala yaqulanna lil inabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ko mutum ya ce wa inabi alkaram karka ga masu laraba sukan kira inabi alkaram فإن الكرم الرجل المسلم domin alkaram wato shine mutum musulmi shi yasa ake cewa alkarimu mai yawan kyauta mai yawan alheri larabawa suna kiran bishiyar inabi da alkaramu ne likafrati manafi'iha wa khairiha saboda tana da amfani mai yawa suna sarrafa ta hanya da yawa kuma tana da alheri suna samun amfani suna samun alheri kuma ana sarrafa ta abu da yawa daga cikin yadda suke sarrafa ta ana sarrafa ta a yi giya tun zamanin jahiliya kamar yadda dabino ma suna sarrafa shi su giya ko ba haka ba kuma ai kuna kakannin ku da ai suna sarrafa sarrafa dawa ko da gero su yi furkutu haka ne dan na ce kakanninku ya za ku musu a da zamanin jahiliya ai kowane waje da jahiliya su a da dan bagiya yake sha ba an dauke ta laifi ne ai gurkutu kafin musulunci hausa an ga muku ba yan giya ne ba da gaske duyanci kabilu suna shan giya da saboda ai laifi bai zama laifi ba sai lokacin da mutum ya gane laifi laifi ne to don haka da kafin su musulunta ai su shan suna shan suna kwankwatar kansu ayo ai duk daya in an ce kaka ai saboda ku ba larabawa ba ne ba larabe idan ya ce ba ubana ba yana nufin immediate wanda ya haife shi me yasa yake cewa millatu abina ibrahim millatu abikum ibrahim tsakanin annabi ibrahim da larabawan zamanin annabi shekara nawa ne kakannu nawa ne a tsakani tsakanin annabi da isma'il ma ka je ka duba silsila ko mutane sun ke wajen ashirin da wani abu in ba na kuskure ba ashirin da uku ba ma tsakaninsa da isma'il tsakaninsa ma da adnan to ballantana ka tafi can amma sai ce millatu abikum ibrahim babanku doka yan ce kakanku ka balle kakaninku aka ce ko wai me kuke musu ne dan an ce kakannin nan ku haka abin yake a tarihi ai ba ana nufin baban babanka ba eh amma dai tsatson da kuka biyo da can din burkutun suna shanta su ma suna yi to haka su ma larabawan suna yin burkutu su yi da dabino su yi da dacin kai idan kana yaro ne akwai wani gida ba nan faɗi sunan gidan ba a can akwai wani gida gabas da gari eh da nan kurkusa suke sai aka sake yin gaba da su aka yi gaba da su can daidai ina ga daidai wajen runabout din nan ko kuma ba akwai wani gidan mai ba gefen runabout din shiga ba mako akwai wani gidan mai ne san batan buwal ne ko wani to ina tsamman a wannan position din ne da gidan yake gidan burkutu ne haka ne malaya a lokacin da muna yara mun san gidan na a can a yi waye lokacin ana kyamar abin sosai kora su ma aka yi wajen gari can kuma daga cikin garin ake zuwa jiya kwamfada a dawo a yi ta amai hanya allah ya sauwaka to don haka larabawa suna yin suna yin giya daga jikin inabi kuma giya ce mai tsada ma ni inabi ba shine grapes ba to ko yanzu giya a ƙasar turawa giyar da aka yi ta da grapes mai tsada ce ba wai ba wai baya baya take ba eh Allah ya raba mu da giya to sai suke kiranta giya wanda ake buguwa wanda za a sha a buguwa ana tambele ba a san me ake faɗa mutum yana fitsari a jikinsa irinta to sai suke kiran wato sai suna kiran inabi alkaramu mun ga suna kiransa alkarmu ne li kasrati manafi'ihi wa wa khairihi ko kama ake ambatawa shi yasa suke ce masa alkaram wato yana da karamci yana da amfani ana samun amfani sosai a jikinsa to daga cikin abin da suke suna yin giya kuma ita ma giya sai suke kiranta ita ma alkarmu mun gane ko sai suke kiranta alkarmu da da spoon alkarmu sai suke kiranta haka to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi sai yake hanawa yake cewa wala yaqulanna lil inabi kada a rika cewa inabi al karamu kar a ce masa al karamu fa innal karma arwajul muslim yana kore su ne daga wato saddul lidhari'a ne wani abu wanda zai sanya su suna kiransa al karam me yasa suka kira shi al karamu saboda amfanin da suke samu a jikinta to in suka ci da kira suka ci gaba da kiran inabi da alkarama kuma by extension daɗin giya ma suna kiranta alkarama to zai zo kenan yanzu suna tuna irin abin da suke samu na amfani a jikin inabi wanda ya haɗa da sarrafa shi a yi giya a samu kuɗi kar wannan tunanin ya ja zuciyarsu har su yi bege su yi kewa na irin abin da ake na zamanin jahiliya na istimali da giya mun gane ko wannan shine saddu zari'a hanyar da za ta kai ka zuwa ga laifi sai a kange ko da tunani ne ko da tunani ne shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su daina kiranta da wannan suna na yabo ballantana har su tuna giya ma ana kiranta da wannan suna na yabo ballantana wannan yabon ya sake tashi a cikin zuciyarsu hasi kewarta wataƙila shaidan ya ingiza a ce za a sake yin amfani da ita ko abin da ya kama da haka saboda abin manafi'a da suke samu tattare da ita to shi yasa aka ce kar ma ku sake kiranta da alƙarwa sai jingina ya ce wato fa innal karma domin wannan lafazi na alkarmu arwajul muslim musulmi shi ne kamata a jingina masa wannan kalma ta alkarama shi ne zai zama alkarimu eh shi ne zai samu alkarama an gane ko shi yasa Allah ta'ala ce inna akramakum indallahi atqakum kaga ya kira almuslimuna a matsayin wato da da wannan lafazi na alkaram alkarimu ko Allah ya samu dace to akwai wani ma'ana kuma har ila kamar da ibn al-qayyim al-jawziya wannan da muka ambata har ilo ibn kabir jauziya ya ambace ta cikin zadul ma'ad to akwai wata ma'ana ta biyu da ya ambata misali kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato a cikin hadisi da ya inganta yace laysa shadidu bisura'a yana so ya ambata cewa ba ita ce take da wannan cikakken sunan ba musulmi ne yake da wannan cikakken sunan ko da kuwa ana kiranta da wannan suna ko da inabi ana ce da shi alkaramu to ba shi ya cancanci wannan sunan ba musulmi ne ya cancanci a ce masa alkaramu ko alkarimu wato kwatancin shi ne ibn al-qayyim yake cewa kamar yadda manzon Allah ce laysa shadidu bisura'a kakkarfa ba shi ne mai saurin warbar da mutane ba wanda in yayi duku wan bulo sabin dai shine as-sura'a mai gaugawan kada mutum shago daga ya naushi shi kenan iskar hannunsa ma kawai ta kada mutum ko to annabi ce ba shi ne kakkarfa ba amma a zahiri ai ana ce masa kakkarfa kuma za a ce kai wani akwai karfi naushi ɗaya yake yi baya ƙara na biyu to sai ce a'a ba shi ne hakikatan kakkarfa ba wanda yake kakkarfa allazi yamliku nafsahu inda al-ghadab wanda yake da self control a lokacin da ya fusata shine mai karfi ba wancan ba ko da ko wancan din ma ana ce masa kakkarfa to sai ibn al-qayyim ya ce to kamar irin wannan kwatancen ne eh wala wala yaqulu ahadukum lil ilabi al-karam ko fa inna al-karama al-muslim ko da ko wancan ana ce shi al-karam to kada a ce masa al-karam hakikatan wanda yake al-karam shine wa shine musulmi Allah ya samu dace yace babun la yuhiddu ar-rajulu ila akhihi an-nazara idha walla wato wannan babi yace la yuhiddu ar-rajulu ila akhihi an-nazara kada mutum ya kafe ma ɗan uwansa kallo haddan nazara ilaihi wato ya kafa masa idanu yana kallonsa baya daga cikin ɗabi'ar annabi kar ka kafa mutum ido ka zuba masa ido idza walla musamman idan mutum ya juya baya ko da ya ya ya yana gaba gare ka kar ka kura masa ido kai ta kallonsa kai ta kallonsa annabi baya yin haka bai halatta ba annabi kan kalla ne ya sauke kalla ya sauke haka annabi yake amma kafan idanu haka a zuwa mutum annabi baya yi duk da wannan hadisin isnadin sa da'ifi ne amma kuma ya zo ta wadansu kusurwoyi da wannan ma'ana wacce take mai kyawu to haka nan ko da mutum ya juya baya ne ma kar ka kura masa ido kana kallon sa irin ɗabi'ar da ake mutum ya kamo hanya mutum kana zaune yana daga cikin a haƙƙun tarriki ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake shaidi zama kan hanya suka ce ya manzon Allah nan muke dan haduwa muna dan tattauna abubuwan da suka shafe mu to annabi ya ce idan har kun ki dole sai mun ci gaba da zama to dole ku kiyaye mata haƙƙinta ita hanya daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam sai fara ce musu dabbun nazar idan sa idan ana nufi in kana zaune akan hanya sai ka rufe idan ka kenan a'a karka kafa mutane ido wani yana tabowa ka kafa masa ido kana kallonsa har ya iso har ya juya ma kuma ka zuba ido kana kallonsa wannan bai halatta ka cutar da shi wani idan yana tabowa ka kura masa ida duk idanu kowa ya waiwaya yana kallonsa wani kawai sai je yana sassarfa akwai wanda baya san idanun mutane idanun mutane sai ya sanya ya ji wani ma sai ya kwana ya fasa zuwa kaga an cutar da shi balle kuma a ce mace tana tagowa zuba mata ido ta juya an ci gaba da kallanta wannan kaga an aikata laifi to musulunci duk baya san wannan yace haddathana bishr bin muhammad qala akhbarana abdullah qala haddathana hammad bin zaid an layth an mujahid qala yukrahu an yuhidda ar-rajulu ila akhihi an-nazar aw yutbi'ahu basarahu idha walla aw yas'alahu min ayna ji'ta wa ayna tadhhab isnadin hadisin ya tuke zuwa ga mujahid mujahid tabi'i ne ɗaya daga cikin almajiran abdullahi ibn abbas manyan malaman hijaz shi ne yake cewa yukrahu an karhanta ma'ana irin abin da ya koyo abun malamansa kenan sahabbai an karhanta an yuhiddar wajulu ila akhihi nazara mutum ya kafe ya kura idanu a dan uwansa ya kafe kallon akan akan dan uwansa an hana aw yutbi'ahu basarahu idza walla ko kuma ya bi shi da kallo idan ya juya baya aw yas'alahu ko kuma idan ya zo ya rika tambayarsa min aina ji'ita daga ina kake wa aina tadhhab ina zaka je wato ai ta tambayar mutum trivial questions duk motsin da yake dame shi da kwakwa wani ka matsa masa me kake a nan wajen ina zaka je ka wannan din nawaye me ka sayo ne a cikin ledar taka ina ruwanka duk irin wannan baya halatta wato tambayoyin da ba su da fa'ida wanda za ka ta hakura mutum to ba a so ba a so ka kura masa idanu ba a so in ya juya baya yana tafiya nan ma ka kura masa ba a so kuma ka dame shi tambayoyi kwatance ne ya kawo a nan min aina ji ita wa aina tazhab daga ina kake ina za ka je duk da cewa isnadin hadithin yana da rauni saboda shi lais to duk da cewa dai wannan hadisi kamar yadda aka ambata Imam al-Baihaqi ya kawo cikin Shu'abul Iman haka ne Ibn Abi Shayba ya kawo cikin Musannaf da isnadi wanda yake ya inganta to don haka dai wannan hadisi babban abin da yake karantarwa shine kiyayewa waɗannan abubuwa guda uku ƙura idanu gaba da gaba ƙura idanu in an juya baya yawan tambaya a kayan abubuwa wanda sun shafi mutum ne shi kadai qala musannif rahimahullah babun qawlul rajuli lil rajuli waylak babun da zai magana mutum ya ce ma wani mutum waylak menene waylak shi kai tonka waylak ai lafazin larabawa ne ko hausawa ba su saba faɗan haka ba duk inda ka ji kaitonka to mutum ya koya ne a karatu amma ba wai hausawa su suna cewa kaitonka ba sun koya ne amma ba ya cikin al'adarsu kawai koya suka yi a littafi to wailak su larabawa suna yawan faɗan haka su ce wailak ko su ce wai haka idan misali ana tausaya wa mutum amma da gallazawa ko ana jewa mutum wata wahala da ya fada ana ganin kuma wannan abun ya fada ne a dalilin abin da ya jawo makansa shi ya jawo makansa to sukan ce wailata in kuma abu ne wanda suke ga cewa bai cancance shi ba kaddara ce ta jefa su kan ce wai haka duka kuma ana fassara shi kai tonkan ne mun gane ko yanzu misali mutum sai ya garaje ko zai yi garaje ya aikata wani abu zai cutar da sai a ce masa wailaka la tafa kai tonka kada ka aikata kaza mana in ka aikata ka yi ganganci kuma abin da ya biyo baya ba wanda zai tausaya ma idan wani abu ya faru ga mutum sai a ce wai haka wani abu ne ya same shi amma kuma ba shi ya jawo kansa ba sai a ce wai haka to haka suke istimalin waɗannan kalmomi yace haddathana Musa qala haddathana Hammam an Qatada an Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yasuqu badana faqala irkabha faqala innaha badana qala irkabha qala innaha badana qala irkabha qala fa innaha badana qala irkabha waylak kajifa Bukhari yana cewa hadithi ne wanda yake ingantacce shi da muslim duka sun rawaito cikin sahihansu an samu hadithin ta hanyar qatada daga Anas dan Malik daga Annabi sallallahu annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum ya sunko badana yana kora rako masa in an ce badana jam'in sa albudu wal budna ja'alnaha lakum fi sha'airillahi ko lakum fiha khair fadhkuru ismallahi alaiha sawaf إذا وجبت جنوبها فأتهم القانع والمعتر البدن dabbobi wasu malamai suka ce gudun ana kiransa ne ko albadana ana ambatawa ne kawai ga raƙuma raƙumin da aka kora shi dan aikin hajji wasu suka ce a'a ba sai raƙumi kawai ba ko da saniya ne ko da ƙananan dabbobi ne da aka kora dan ai hadaya da su a aikin hajji su ma sun zamanto amma dai a aktharu isti'malihi ana itlaqin sa ne kawai a kayan iraqumin da aka kora domin aini ai hadaya da shi in an gama kammala aikin hajji ka san da kora shi ake har yanzu ma ana korawa wanda suke yan kasar daga kauyen sai su koro su su tawo da su to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutum yana kora raƙumarsa wala Allah manzon Allah bai gane ta hadaya bace kuma a ka'ida shi raƙumar da aka kora na hadaya ba a wansa sai in an kuntata to nan ne za a kuma ko an kuntata idan an hau ba za a dawwama ana ta hawansa har sai an je makka ba za a riga yana sauka ba shi hutu sannan kuma idan wannan kuncin ya kau to ba za a haushi ba ai ba a wahalar da shi kyautar Allah ce yanzu lami lafiya za ka kai shi gaci eh shi yasa har ake masa rataye ko a zamanin jahiliya da suke aikin haji akan masa rataye sai a ciri wani in an shigo cikin harami abinda yake nufi harami an tsallaka miƙaci sai a ciri wani ganye wanda an san a irin wannan wajen yake fita sai a rataya masa a kukkulla kukkulla sai a rataya masa a wuya misali ko a samu takalmi ko wani abu da ya masa alama to ko dan fashi ne yazo sai dai ya kwace muku wasu dabbobin amma ba zai taba muku wannan ba ya ci kyautar Allah ce ba a taba kayan Allah zamanin jahiliya ba amma yanzu wai sallar masallaci ana koyi ta cikin stokar aje a kar a ɗauke a shiga masallaci a kunce abubuwa a ɗaibi kayayyaki a masallaci na Allah ba ka je ka samu Allah ɗin an gaya maka ubangiji gangan ne Allah ya samu dace to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana kora raƙumarsa faqala wala anna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya gane ya ta hada ya ce wanda kuma wannan shine fi zama daidai saboda ƙarshe da ya ce masa irkab hawailak yadda annabi ya insisti ashe kenan ya gane cewa ta hadayar ce amma ya ga mutumin ya kuntata saboda tafiya da kafa akwai bukatan ya hau dan ya sabutu faƙala shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa irkab ha haura kuma nan faƙala sai ce inna ha badana ya manzon Allah raƙumin hadaya ne ƙala sai annabi ya ce masa irkab ha eh hau kala sai ce innaha badana raƙumar hadaya ne wala Allah ko gani yake annabi bai gane ba kala annabi sake cewa irkabha karo na uku kala sai sake cewa fa innaha badana sau uku kenan yana cewa innaha badana innaha badana kala sai annabi ce irkabha wailak annabi ce ka hau kai tonka ba suna faɗa ne domin mummunan addu'a akan bawa suna faɗa ne domin jingina masa abin da ya ja makansa wannan hadithi yana nuna ya halatta irin wannan raƙumi na hadaya idan mutum yana tafiya kuma dalili ya faru kamar yadda muka yi bayani matakai guda uku a baya to zai iya hawa wannan hadithin ya nuna domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna aljawazul mutlaq eh shine abin da kamar su Urwatu bin Zubair suka tafi a kayansa da waɗansu ma daga cikin malamai na baya irin su Ahmad ibn Hanbal su Ishaq da Ahlul Zahir da makamantansu Allah ya samu dace hadisi na gaba ce haddathana ibrahim a lokaci ya cika ko to ba mu sai nan wajen insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya tara mu cikin lada wanda ko muka kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana kuma Allah ya
je raƙuma balle aikin hajjinsa da ya je raƙuma ɗari annabi ya ɗaya da su kasa da ya